أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والحاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره وامتداره العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم يا عليم يا حكيم علمنا علما نافعا وارزقنا عمل به وارزقنا الإجلاس في القول والعمل في الظاهر والباطن بجاه حبيبك ورسولك صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للنازل وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من ترك السمع فأتبعه الشهاب المبين a inda muka kwana jiya watan Allah ya labarta mana izgili da iya shege na kafiran maka da jin cewa su wata siya ne to sai Allah maɗaukin sarki sai ya bi bayan waɗannan ayoyin da kuma ayoyin da suke nuni akan ƙarfin iko na Allah da girman sarautansa da isan mulkinsa shi yasa zai addada wasu abaje wadda waɗannan abajen ko da mutum ne da awan allantaka sun fi ƙarfinsa daga ciki shine Allah maɗaukin sarki ke cewa wala qad ja'alna fis sama'i burujan sashin malaman larabci suna cewa alja'alu yasiru bi ma'anar halak ai wala qad halaqna fis sama'i burujan Allah maɗaukin sarki ke cewa hakika mun halitta burzai a cikin sama wa zayyana halin naziri sannan muka sanya ita burzan ta zama ado ga masu kallon sama ɗin a nan malaman tafsiri tun daga misali sahabban manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam zuwa almajiran su ne tabi'ai zuwa tabi'u tabi'i sun kai sun komo da menene ake nufi da burujan din nan saboda a buruji shine jam'i barji burji shine ifradinsa buruj shine jam'insa sashi an ruwaitar da haka daga sayyidina Abdullahi dan Abbas ya ce alburuj shi ne misali ashamsu walkamar wani nujum rana da wata da taurari su ne ake kira buruj wasu maka ce alburuj shi ne misali manazilil kamar manzila manzila wanda wata ke kwana a ciki su ake ce musu misali burzai wasu maka ce buruj din a ainihin burzai din nan wadda suke guda goma sha biyu wadda misali su ne su sauru su himlu su surdani su jauza'u zuwa ƙarshen su suka ce waɗannan su ne ake kira da burzai ɗin a nan Allah maɗaukakin sarki waɗannan halittu in kowanne aka ɗauka a matsayin shi ne to kowanne ɗaya ya gagara halitta an fahimta kowanne ɗaya ya gagara halitta yanzu misali akwai ɗaya daga cikin waɗannan burzai ɗin wadda ko kuma in an ɗauka a cikin kawakibu to mu ɗauka akwai kaukab guda ɗaya wanda ya ninka duniya so ɗari da tasa'in wannan duniyan da muke ganinta akwai wanda ya ninka ta sama da so ɗari da tasa'in to wannan duniyan da shi mutum a cikinta ne har yake jin yake shan iska yake ganin ya isa ya zama abokin tarayyan Allah to ya san adadi nawa Allah ke da irinsu na halittu Allah yake cewa wa hafiznaha ita as-sama'un nan da aka faɗa sai da misali lamirin din yana koma zuwa ga as-sama wadda shine hanyar zuwan sako daga wajen Allah zuwa ga manzanni Allah yake cewa hafiznaha min kulli shaytanin rajimin muka kiyaye ta bayan zuwan manzan Allah kenan saboda shi ma sun yi sabani shin sama ta zama mahfuziya ne kabla bi isatin rasul sallallahu ta'ala alaihi wasallam ko ko a ba'da bi isatihi ta zama abin kiyayewa ne kafin annabi ya fara kira ko ko a tun daga haihuwansa imamu zajjaji ya tafi akan cewa tun daga ranan da manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yayi dulu'i a wannan duniya mana tun daga ranan da aka haife shi to tun daga ranan Allah ya ba sama kariya wasu malamai suka ce a'a ai shi musabbabin kariyan ya zo ne saboda kada a samu ihtilali akan annabcin manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam shi yasa Allah madaukin sarki a wani suran zaka ji na cewa illa man hatafa hatfatan sai ce fa atba'ahu shihabu sakin Allah ce za mu bi shi misali da taurare mai tartsatsi da wuta ko kuma misali kamar yadda Allah madaukin sarki ke ba da labari a cikin suratul tabara yadda misali shi ma ya kiyaye saman din nan ya kuma kawata ta Allah madaukin sarki ke cewa illa man taraka sam'a ai illa man taraka sam'a minhum shine misali ijazu hasfi sai wanda yayi kokarin satan ji daga cikin su waɗannan jinnu din ya matsa sai ya sata sai Allah ya ce fa atba'ahu ai fa nattabi'uhu bi shahabin mubin zamu bi shi da tauraruwa na wuta wanda ake cewa tauraruwa mai wutsiya din nan wadda wata ran manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi yana zaune cikin sahabbai sai ta walkata wul sai manzo Allah ya ce menene kuke ce ma wannan to wannan zai nuna mana cewa ita tauraruwan nan da ake jifan jinnu da shi tana nan tun haihuwan ma'aiki ne ba misali bayan ya fara kira ga Allah ba saboda wannan hadisi yace me kuke ce ma wannan suka ce mu ya rasulullah ai lokacin idan mun ganta sai mu ce sarki kaza ya mutu ko an nada sarki wani sai manzo Allah ya ce ba haka bane in kun ga wannan to jinnu ne suka yi kokarin su sato ji daga sama sai Allah madaukin sarki ya jefi taron su da ita wannan tauraruwa wanda shi ba haushe ke ce mata tauraruwa mai wutsiya wanda muka gabatar da magana a kan jiya har ila yau sashi malamai suke ganin cewa kamar yadda aka faɗa sayyidina abdullahi dan abbas da sayyidina abdullahi dan mas'ud sun haɗu akan cewa ita wannan shahab din ba ta kashe su ragargaza su take ta karya kowane gaba daga jikinsu shine misali abin da jamhuri suke akai na wal arda والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موجود وجعلنا لكم فيها معايش بل لستم له بوابئين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم
والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون وجعلنا لكم فيها معايشا ومن لستم له برازقين وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم Allah yake cewa wa kazalika misali kama ja'alna sama'a burujan haka zalika ja'alna al-arda madadnaha haka zalika al-arda madadnaha kamar yadda muka sanya sama ta zama akwai burji Allah ya ce haka nan muka shimfiɗa ƙasa eh ma'ana wannan shi ma har ila yana ishara zuwa ga ƙarfin kudurar Allah suka ce shi misali maddallahu al'arda daga misali tushen ka'aba saboda kamar yadda hadisai da ayoyi suke ishara Allah maɗaukin sarki bayan an yi wani ruwa na iko na kudura sai zama na ruwan ne kadai sai ruwan sai ta yi turri turrin sai zama misali kamar a ce ko mu ce kamar hayaki sai zama daskararren abu sai ya zama na wannan daskarewan sai ya daskare a tsakiyan inda duniya yake ko kuma suka ce a Allah sai ya markan ƙasan ai ruwan kallo na kudura sai ta sandare da ta sandare sai ta sandare daidai inda ka'aba yake daga nan Allah madaukin sarki sai ya mata ishara da cewa ta buɗe to sai zamana nan din nan ne mashimfiɗan duniya daga nan aka shimfiɗa duniya daga tushen ka'aba aka shimfiɗa duniya inda ya gabas ya gabas inda ya yamma ya yamma inda ya kudu ya kudu inda ya arewa ya arewa shine misali Allah madaukin sarki ke cewa wal arda madadnaha wa alqaina fiha rawasiya sannan misali muka sanya kafaffun duwatsu a cikinta wa ambatna fiha min kulli shay'in mawjud muka tsirar da duk abin da muka so mu tsirar a cikin ƙasar daga duwatsun kansu da shukoki misali za su wazan duk abin da ka gan shi a kirgen ki a wajen Allah kai ne baka san lissafin ba duk abin da ka gani a kirge ki a wajen Allah kuma Allah in yana suna maka karfin kuduransa da gajiyar da kai sai a ce maka ana son ka kirga gashin giranka ne wannan shine girafu to sai a ce ka kirga wannan gashin guda nawa suke wajen ka ko aske su aka yi aka ce ka aske ka zo ije su a gaban ka ka kirga an baka aiki to a haka barantana a ce a haka ka kirga to shi ko ubangiji ya san guda nawa ne ya san gashi nawa ne a cikin hancinka ka kai ba ma ka ganin su ba san adadin su Allah ya san adadin su to dan haka haka duk ruwan da zaka sha tun kafin ka zo duniya Allah ya kirga ma kwaya nawa zaka sha haka kwayan abinci kwaya nawa zaka ci haka ka adadin sutura kwaya nawa zaka sa ba za ka ƙara daga cikin wannan wazanin ubangiji ba ba kuma za ka rage daga ciki ba kamar yadda muka faɗa jiya duk abin da ya zo maka ya zo ne da rabawan Allah madaukakin sarki Allah maɗaukin sarki ke wa ja'alna lakum fiha ma'aishan haka nan muka sanya muku rayuwa a cikin ita misali wannan kasan wa ma lastum lahu birazikin sannan nan din sun ce wa man lastum lahu birazikin ala tagaliba saboda ana magana abin da ke kasan ne wadda ba ko kuke azarta su ba minad dawadi wala abidi wa ma hunalik wanda suke wajen wanda suke karkashin misali kulawan Allah to tun da misali da dabbobi da bayi sai aka galib rinjayar da bangaren man saboda ma ya akilu ba ce ma lastun ba alama la ya akilu wallahu ta'ala ala wa alam sai Allah ya ce wa in min shay'in illa indana haza'in nan din nan misali ai babu wani abu ma dakka au jalla ba ce wannan abun haza'inuhu indana taskan shi na wajenmu a bakurayar kamar ibn mardawiya da abu hatim sun ruwaitar a tafsirinsu da sanadi la'ifi zuwa sanadin ya cike zuwa kan abu hurairah Allah ya kara masa yadda idan abu hurairah yana cewa ai misali hazainul lahi ai kalimatu hazainul lahi kalimatu shi misali taskan Allah shine zancensa wanda yake cewa inama amruna li shay'in idza aradnahu an naqula hu kun fayakun to shine misali ma'anan hazainul lahi Allah madaukin sarki ke cewa wa in min shay'in illa indana hazai wa ma nunziluhu Allah ya ce ba ma saukar da abin da muka so mu saukar illa bi qadarin ma'lumin sai da gwargwado wanda ya zama abin sani har ila shi ma'anan sayyidina Abdullahi dan Mas'ud yana cewa sayyidina Ali shi ma ya faɗa Anas dan Maliku ya faɗa a ruwayan da aka yi daga wajensu suna cewa abin da ake nufi da wannan ayan kamar yadda manzo Allah sallallahu ta'ala sallam ya faɗa she ruwan da aka yi bana bai fi ruwan da aka yi bara ba ruwan da aka yi bara bai fi ruwan da za a yi baran can ba duk yawan su ɗaya ne suka ce a sai dai Allah a cikin ganin damansa ya kai ma nan da yawa ya ba nan kaɗan ya kai ma nan da yawa ya ba nan kaɗan har ila shi ma a ruwayan Abdullahi dan Abbas din wanda misali shi wannan karin ba shi a cikin ruwayan Sayyidina Abdullahi dan Mas'ud yana cewa kamar yanda Allah madaukin sarki yake raba ruwa haka yake raba mu kowa kasabin sa ma'ana dan cewan kafi na samu kuna sana'a iri daya ba wai yana nufin cewan a'a rabanka aka ɗiba aka bashi ba a'a nakan ne aka ɗiba shi yasa misali kamar yanda ake cewa albarkatu jundun min junudillah ana kawo wani kissa na zamanin sayyidina Musa kalim alaihi salatu wassalam an ce wani bawan Allah ya zo ya samu sayyidina Musa ya ce ya Musa ina da wata bukata ya ce me bukatan ka Allah nake so ka roƙan min ya bani arziki sai ce to ba damuwa zan roƙan maka Allah da annabi Musa ya daga hannu ya roƙi Allah sai Allah ya ce Musa ban ni hukunta masa abin da ya roƙa ba amma na hukunta masa kullum zan bashi ƙwayan gurasa ƙwaya ɗaya annabi Musa alaihi salatu wasallam ya faɗa masa ga abin da Allah ya ce faɗa maka ya ce to alhamdulillah tunda dai na san ubangiji baya saba alkawari wannan ɗayan in ta zo ba zan jira waninta ba in ba ta zo ba na san za ta zo ina saurari sai ci gaba da ibadansa yana nan yana nan yana nan kullum gurasa ɗin sai Allah ya kawo mai dalilin da gurasa ɗin sai ta zo ana nan sadik da yawan bauta sai nuraniyarsa ya rinjayi zulmaniyarsa daman izan nuraniya ya rinjayi zulmaniya sha'awa na raguwa san ci na raguwa san burgewa duka raguwa yake saboda nuraniya yana salɗana a kan zulmaniya to sai ya kasance baya iya cinye gurasa guda ɗaya sai ya raba in ya raba sai ya tara ya dinga tara su ya dinga tara su ya kai ma kai bai iya cin rabi sai rubu'in gurasa gurasa ya taru ya him yana nan sai ga makiyayi ya zo kiwo daidai lokacin da kuma ciyawa ya kone sai ya ce masa to ni gashi na tara abin da ma amfani da shi ma zan yi ba amma in zai maka amfani ka ɗauka ka ba dabbobin ka yace ya gode ya amshi wannan gurasa ya dinga ciyar da dabbobinsa har adadin kwanukan da yi a wannan waje da zai tafi sai ya ce mashi to ni ma zan maka sakayya sai ya ɗauki macen saniya da namijin saniya ya ba shi kyauta macen na da ciki da suka haihu suka dinga hayayyafa arziki ya yawa kuɗi ya yawa ya sai filayen wajen gabaki ɗaya mai da su gidan gona ya yi garken shanu da tumaki da awaki bayan kamar shekara goma ko sama sai na musar kalim hanya ya biyo da shi sai ce ka wani bakon mai arziki ne aka yi a wannan wajen sai suka ce masa ai wane ne ce wane dai wane da na sani wannan da ke wannan wajen suka ce shi ne sai ji ya ce ya ubangiji ka canza alkawarin da ka hukunta ne sai ce musa ban canza ba sai ce to ni da kai ka ce min ba za ka bashi arziki ba kuma ni yanzu gashi na ga arziki sai ce abin da na yi mai alkawari ko kwayan balli ban kara masa ba ya musa sai ce to ina ya samu ne ce tun da ya jada rabonmu sai mu ko muka sanya masa albarka a ciki to albarka ne ta jawo masa wannan shi yasa sadatin mu abin da suke nuna mana kar ka raina abin da Allah ya baka kai ma Allah godiya in ka gode masa zai kara maka ta karawan hanyar karowan shi ya san ta yadda zai kara in ya ga dama sai ya sa maka albarka a ciki kuma in kana so ka gane cewa albarka wani abu ne daban sai ka kalla mutumin da yake aikin gwamnati yana kwasan kila akalla naira dubu ɗari biyar ko dubu ɗari uku a wata sai ka ga mutumin da asuwaki ke siyarwa a bakin titi amma abin da ake ci a gidan mai aikin nan irin shi ake ci a gidan mai sai da asuwaki a bakin hanya saboda ne Allah ya sa ma wancan albarka shi ko wancan Allah ya bashi da dabaransa da iyawansa da ganin certificate din shi to wannan al'adan Allah haka ubangiji yake tsakaninsa da bayi shi yasa Allah madaukin sarki yake cewa wa ma nunzilu illa bi qadarin ma'lumin ba ma saukar da duk abin da muka so mu saukar na arzikinmu sai da iyakan cewa wanda yake sananne gwargwadajje ko kuma wannan zai iya zama ma raddan luku faru quraishan da suke ma manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam me yasa ba a saukar mashi da qur'ani jumlatan wahida ba to shi ma wannan zai iya zama raddi a gare shi a gare su Allah madaukin sarki yana saukarwa ne misali da hikima a cikin saukar da shi a haka na'am وأرسلنا الرياح رواقي فأنزلنا من السماء ماء فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بقادرين وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستعفرين وإن ربك هو يحشرهم إن إنه حكيم عليم وأرسلنا الرياح لواقئا فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وما أنتم له بخازن وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم Allah maɗaukin sarki dai ci gaba da bayyanar da ababen mamaki da ababen da ke bilala zuwa ga girman sarautansa da ƙarfin ikonsa da tsarkin sarautansa. Allah yake cewa wa arsalna ai na hannu arsalnar riyaha. Wannan misali shine qira'atul jamhur. Amma akwai kira'a na Imamu Kasa'i ko Imamu Kisa'i ana ambatansa da haka yana cewa wa arsalnar riha misali bil ifrat ya kawo riha din da kadaitawa amma sauran qurra'u sun karanta misali arriya bil jam shi kuma misali nan suna cewa mafi yawancin ayan qur'ani duk inda aka yi maganar riya shine misali riyahur rahama duk inda aka yi maganar rih bil ifrat misali ana maganar rihun fiha azabun akim ma'ana shi kuma wannan abu ne da ya shafi azaban ubangiji shi yasa ma'aiki alaihi salatu wassalam yana ganin iska ta taso ma'aiki alaihi salatu wassalam da sanin da ya ma Allah da tausayin da yake ma bayin Allah sai na rasulullahi sai ya duka akan gwiwoyinsa sai ce Allah maj'alhu riyahan wala taj'alhu rihan ko kuma zaka ji na cewa fas'alullaha min khairiha wa ta'awwazu min sharriha ya ce annabi ya ce duk sanda kuka ga iska ta taso to ku roƙi Allah alkhairin da Allah ya aiki iskan da shi ku nemi tsarin Allah daga sharrin da iskan take ɗauke da shi a wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa la tasabbur riha ko la tasabbur riha kada ku zagi iska fa innaha mursila dan ita yar sako ne Allah aiko ta yake saboda misali kamar yadda har ila manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mu nan an taimake mu an karfafe mu misali da iskan junub su ko misali adawa Allah ya lakar da su misali da iska wanda ta kasance misali ita kuma iskan dubur kamar yadda manzo Allah sallallahu ta'ala sallam yake fada Allah ya ce wa arsalna riyaha lawaqihan mun aiki ita iska misali tana kasancewanta lawaqihan ma'ana wanda take tsintan ruwa a girgije ta haɗa su waje ɗaya sannan ta saukar da shi inda Allah yake nufi ya saukar. Wasu kuma suka ce ai shi lawaƙihan ɗin nan, kamar yadda ai shi asalin kalmar misali lawaƙi ana samun su ne a barbaran raƙuma asalin lugga ɗin. To da haka misali kamar yadda raƙumi kan yi barbaran ƴar uwansa raƙumi, haka Allah maɗaukin sarki kan barbar ruwa da iska, yakan barbari misali amfanin gona bishiyoyi, shi ma misali da iska, bishiyan sai ta ba da ɗa shi ma ruwa sai ya zubar da ruwa sashin malamai suka ce shine ma'anan lawaƙi fa anzalna minas sama'i ma'an ay min jihati sama muka saukar da ruwa daga sama fa asqaynakum Allah ya ce muka shayar da ku shi wa ma antum lahu bihazin ai taskokin Allah nan ba ku ke tsare shi ba a Allah shi ke tsare da kayansa sai Allah ya ce wa inna lanahanu nuhyi wa numiit muna kuma karar da sanin ku cewon ku karu a sanin cewon ubangiji shine wanda a cikin isansa da mulkinsa yake kashe wanda ya ga dama yake rayar da wanda ya ga dama kamar yadda aka wuce a jiya ba wanda zai mutu sai wanda kwanansa ya kare Allah yake cewa wa nahanil warisun ai misali mu dinnan mu za mu gaji kamar yadda Allah yake cewa wallahi mirasu samawati wal ard Allah shine magajin sammai da kasai ga baki daya ma'ana Allah madaukin sarki za a zo lokacin da zai kashe na sama ya kashe na kasa ya zama na duk halittun Allah ba abin da ya rage yana raye a wannan lokacin Allah zai ce limanil mulk zati za ta ansa ma kanta da kanta saboda ba wani wanda yake rayen da zai amsa yau wani sarki ne ya isa ba a duniya an ce sarkin kaza sarkin kaza ba to shine na Allah madaukin sarki ke tabbatar ma kafiran maka sai abin da suka ga dama rayuwarsu yana hannun Allah ne kamar yadda su ma mutuwansu yana hannun Allah kuma zai kashe su lokacin da ya ga dama kamar yadda ba san san da aka ba su rayuwa ba sannan kuma wani hannun warisu mu za mu gaje jinsu da ganinsu da gidaddajinsu Allah yake cewa wa laqad alimna al-mustaqdimin ta karanta wala kad alimna almustaqdimina Allah ya ce mu ne mafiya sani da magabata daga cikin ku wala kad alimna almusta'akhirin shi ma minku sai aka wadatu da min na farko sai aka yi ijaza haskin amin na biyu ma'ana Allah madaukakin sarki yana cewa mu ne mafi sani da magabata shi ma nan malaman tafsiri sun kawo wajahi kusan guda takwas na ma'anan mustaqdimin dinnan da musta'akhirin suka ce misali mustaqdimin shine allazina matu qablakum wanda suka mutu suka bar ku ku yanzu kuna rayu to musta'jirin shine wanda rayuwansu yake wasu ka ce ma'ana mustaqdimin shine misali annabi Adamu da Hawwa'u musta'kirin shine al'umman da daga bayar aiko manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wasallam wasu ka ce ma'ana mustaqdimin sune misali sukkanin samawati al-musta'kirin sune misali sukkanin ardi wasu ka ce shi ake nufi in ba za mu mance ba a wajen gabatar da sura mun faɗa cewa haɗuwan malaman tafsiri akan cewa ita wannan suran gabaki ɗayanta makiyya ce to shi wannan ayin akwai malaman tafsiri da malaman hadisi da suka ruwaitar da cewa wannan ayan ta sauka ne akan wani sahabi daga cikin sahabbai da yake sallah tare da manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam to in an ɗauke shi da ma'anan to dole a tafi akan wannan ayan madaniya ce ruwatin hadisin kuma imamun nisa'i ya ruwaita a cikin sunan imamu tirmidhi ya ruwaita shi ma a sunan ibn maja ya ruwaita a sunan ahmad da hanbali ya ruwaita a cikin musnad nashi hakim a cikin mustadrak sannan misali abu hatim ya kawo shi a cikin tafsiri abdurrazzaq sanani ya kawo cikin musannad musannafat nashi sun kawo cewa sanadin ya cike zuwa kan sayyidina abdullahi dan abbas yana cewa a cikin sahabban ma'aiki akwai wata mace wanda take Allah ya yi mata baiwan kyau to ita kuma in ta zo sallah tana cikin masu sallah a sahun gaba na mata to idan ta zo sallah a sahun gaba na mata shi kuma sai ya zama na yana sahun ƙarshe na maza idan ya ruku sai ya daga hannunsa haka yana kallonta sai aka ce sai Allah ya saukar da wannan ayan dan a kwankwaci kansa ya koma sahun farko to in haka ne manzo Allah sallallahu ta'ala sallam daman ya ce mafi sharrin sahun maza shine sahun ƙarshe mafi alkhairin sahun mata shine sahun ai shine sahun su su kuma na ƙarshe mafi sharrin sahun maza shine sahun su su ko misali na na ƙarshe mafi sharrin sahun mata su ma shine sahun su na farko saboda misali a zamanin ma'aiki alaihi salatu wassalam mata sukan zo masallaci su sallah tare da ma'aiki alaihi salatu wassalam amma abin da aka sani suna sallah ne galibi a sallan isha'i da sallan subahi to da haka shi ma har ila sai a kalla hadisin da wani irin kallo in an kalla zahirin ma'anansa Allah madaukin sarki yake cewa walaqad alimna almustaqdimina minkum walaqad alimna almusta'afin ko kuma Allah madaukin sarki na cewa mu muka fi sani da wanda suka yi imani da farko da wanda mun kaddarta musu imanin amma lokacin imanin su bai yi ba na'am inna rabbaka huwa yahshuruhum ka sani ya Rasulallah, Ubangijinka shi ne zai tashe su misali, iza ja a ajaluhu, yayin da ranar kowanne ya zo, manzo Allah yana cewa man ma ta kadkamar kiyamatu, duk wanda ya mutu kiyamansa ta riga ta tashi. Wa kuwa kuwa ya hashirukum innahu hakimun. Allah madaukin sarki haka yake mai hikima ne, alimun kuma masani ne da abin da bayan shi suke gudanarwa.
ولقد خلقنا الإنسان من زلزال من نمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة خالق بشرا من صلصال من عمأ مسنون فإذا زويته ونفخت من فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين
ولقد خلقنا الإنسان والإنسان من صلصال من حمأ مصنون والجان خلقناه من قبل من نار سموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حماء مصنون فإذا سويته ونفعت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين الله مدوكين سركيكي تشوى ولقد خلقنا الإنسان tabbas hakika mu muka halicci al'insan shi kuma wannan al'insan din nan wadda ake nufi da shi shine sayyidina adamu alaihi salatu wassalam saboda shine misali insanul ula mutum na farko da Allah ya halitta min salsali daga salsal menene salsal shine ƙasa wanda aka shanya ta ta bushe wanda in ka kwankwasa ta za ta yi ƙara ita ake ce mata salsalin abun kwabawa da yashi a ciki in kuma an gasa ta an sa ta a wuta to shine ta zama kuma fahari kamar yadda misali qur'ani duka ya zo da su amma wanda ba a gasa ta ba to ita ce salsalin min hama'in da aka halice shi min hama'in shine misali daga ƙasa wanda ya kasance abun cakudawa masnunin sashin malamai suna cewa masnunin ai zafi na ta ne ma'abucin misali tashi da ɗori wato wai ana faɗan maka kai ɗan adam ka dai ji asalinka kamar yadda Allah ya ce min ha halaqnakum wa min ha nu'idukum ko daga ciki na halice ku kuma daga cikin ta misali zan maida ku wa min ha nukhrijukum taratan ukhra daga cikin ta kuma Allah madaukakin sarki ke cewa zan sake fito da ku wani karo daban Allah yake cewa wa laqad halaqana al-insana min salsalin min hama'in masnun wal janna halaqnahu min qabl shi kuma jinnu ay halaqnahu min qabla halqil insani shi jinnu mun halice shi gabanin halittar ɗan adam min narin samumi daga wuta wanda yake misali laisa ma'aha duhan wanda misali ba hayaki tare da ita asalin harshen wuta shi ake kira misali narin samumi ma'ana wannan ayanta na nuna mana cewa an halicci shedan kafin a halicci misali ɗan adam shi kuma aljanna shine misali kalma na asali an ce mashi jinnu ne misali sabidda ɓuyansa ga ido shi jinnu ɗin kenan sabidda shi shaidan shi ne abul jan to nan shi ma jan ɗin ana nufin shaidan sabidda dukkan jinnu da ka gani a duniya su kuma nasalin shaidan ne kamar yadda shi ma mutum biyan da ka gansa nasalin sayyidina adamu ne alaihi salatu wassalam Allah ya ce wa iz qala rabbuka iskur ya sayyidina muhammad watan wannan irin wannan ayana daga cikin inda Allah ke nuna girman al'amarin manzan Allah, sallallahu ta'ala alaihi wasallam da yake ishara zuwa ga Allah ya yi komi a gaban ma'aiki, kamar yadda yake cewa laukanin lurrahmanu waladan ko fa ana awwal abidi. To da haka Allah madaukakin sarki sai ya tunasar da manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ki na mana sandanai kaza, ki na sandanai kaza. To kamar nan yake cewa nan ko kuma zai iya ɗauka zarafi ne. Nan ma'ana iskur li kaunika ya Muhammad. Ambata ma mutanenka hina kala rabbuka lil mala'ika yayin da ubangijinka ya ce wa mala'iku inni khaliqun bashara ni din nan zan halacci misali bashar dan adam kenan kamar yadda Allah madaukakin sarki yake cewa inni ja'ilun fil ardi halifa to sai yake cewa min salsalin zan halicce shi ne misali daga salsal min hama'in daga hama'in masnun fa iza sawaituhu in na daidaita halittansa wa nafatu fihi min ruhi na hura mashi numfashi daga gare ni ma'ana daga umarni na na hura mai numfashin ba wai na nufin cewa daga numfashin Allah bane saboda Allah ba halitta bane da haka shi yasa suke cewa wata ran hadisin Imam Muslim ne manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya cewa bayan Allah ya gama halittan ginin gina shi dan adam a siffansa na laka sai aka jingine shi a kofan aljanna sai shedan yana kaiwa yana kumowa a lokacin in ya wuce sai ce ah to Allah manya wannan kuma me ake nufi da shi to saboda karambani na shaidan har wata ran sai da ya matsa wajensa sai ya kwankwasa shi sai dina kan kaskaf shine salsal din nan wanda muke ci a baya sai ya fahimci cewa cikinsa ba komi ma'ana ajwaf ne shi sai ce to lalle wannan zai zama misali za ta dama zai zama abucin kwaɗayi wannan firisa shaidaniya kenan e daga kyankwasa shi cewa misali ajuwafi ne shi sai ce wannan lallai zai zama za ta dama zai zama abushin kwaɗayi kenan to Allah madaukin sarki yake cewa a faqa ulahu sajidin ku sulmiya kuna masu masa sujada fa sajada al mala'ikatu kulluhum sai Allah madaukin sarki ya ce mala'iku suka yi sujada gabaki daya kaga misali ajma'un sai aka akkada kulluhum da ajma'un saboda ita ajma'a tana cikin kalmatu ta'kid sai Allah ya zo da ita illa iblisa malamai suka ce to ya za a ce iblisa bayan a yi istisna'i da iblisa bayan kuma an ce misali mala'iku duka sun yi sujada to wannan shine suka ce istisna'i bi jinsin gairal mustasna an yi istisna'i da jinsin abin da ba shi a cikin mustasna minhu saboda shi shedan ba shi a cikin jinsin mala'ika shi yasa sai aka yi mai istisna'i wadda take misali bido Allah ya ce illa iblisa a ba an yakuna ma asajiri sai shedan ya kasance yaki ya zama daga cikin masu sujada shi yasa suke cewa farkon abin da aka fara ma Allah sako da shi a sama shine hassada eh shedan yayi ma Adamu hassada saboda ganin abin da Allah ya bashi duk wanda ya zama mai hassada ya zama dan uwan shedan ya zama dan uwan shedan shi kuma hassada shine Allah madaukin sarki ka kai masa gyara a cikin sarauta ya ije abu inda ya ga dama ya zaɓa ya ije ka ce Allah dan me yasa kai haka to shine misali shedan ya fara saban Allah da hasada da kuma girman kai kamar yadda misali suka faɗa na قال يا إبليس ما لك ألا تكون مع الساجدين قال لم أكن لأسجد قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنزلني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم قال يا إبليس ما لك الله تكن مع الساجدين قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فانظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم shaidan yake cewa Allah yake ci gaba da bamu labari kale ya iblisu malaka Allah ta kun ma'a sajidi watan wannan shine adalcin da Allah ya koyar da halitta sannan manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ya koya daga Allah ya koyar da mu Allah madaukin sarki bai tsine mai kai tsaye ya la'ance shi ba sai da ya tambaye shi hujja qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin an zo an ce manzo Allah sallallahu ta'ala sai ya rasulullahi wani shi kullun in yi sallah sai ya karanta mana qul huwallahu manzo Allah sallallahu ta'ala sai ce hakan wani yake aka ce sai ce to a kira shi ya zo wajen manzo Allah sallallahu ya ce ga ƴan uwanka nan suna kalubalantanka da kullun kana karanta musu qul huwallahu sai ce haka yake ya rasulullahi ya ce to ko kana da hujjan da yasa kake karanta musu qul huwallahu sai ce ya rasulullahi santa kawai nake sai manzo Allah ya ce hubbuka iya hayru likal janna san da kake mata zai shigar da kai aljanna manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam an zo an ce mashi amru dan as yayi ma mutane limanci da taimama manzo Allah bai fada shi da fada ya ce dan min zai yi bai jira ni ba sai ce a kira amru dan as sai ce amru dan as kai ne kai wa mutanen ka limanci kuma kana da taimama bayan kai janaba ya ce da gaske haka yake ya rasulullah sai ce to amru ko kana da hujjan da yasa kai haka sai ce ya rasulullahi na yi mafarki ne kuma ga dare na da sanyi kuma ubangiji ya ce kar mu halaka kawunan shi yasa ne tawilin aya sai na yi wannan to mu ne yanzu mukan zama masu ƙaran kanmu mu zama alƙalan kanmu saboda ba ka da ra'ayin wani kawai ka yi mai hukunci ka kai shi kai inda kake so ka zaɓa ka kai shi wajen wadda abin da kai dinnan ma an zan lahu bi hannun sultan na farko dai kai ba a maka wahayi kuma in kana takama da hujja ne ai hujja na kaza ne yasa na ce mashi kaza shi ka tambaye shi hujjansa da yasa ya kaza tunda Allah ya ce idza tanazatum fi shay'in farduhu ila Allah idan kun yi tsayayya cikin wani abu a maida ma Allah da annabi wani kayi kaza ko kana da hujja yana da hujja ala bashi idan ba za ka amsa hujjansa ba to bashi da hujjansa amma kayi ma Allah hukunci a cikin bayinsa kamar yadda har ila yau manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam yana faɗa a cikin hadisin Imam Muslim ma'aiki na cikin darbukansa ko kuma ce na cikin tent nashi sai wani dan mushajara ya faru tsakanin sahabbai guda biyu sai ɗayan sai shi ya ga girman abin da wannan ya yi sai ce wani wallahi Allah ba zai maka gafara ba. wannan kalman sai ta fada kunnin sai na rasulullahi sai fito da sauri ce mani da mutu ali Allah wane ke ma Allah gaba gaɗi a cikin sarautansa kake cewa Allah ba zai gafarta masa ba to Allah ya ce in ce maka ya gafarta masa kai kuma aikin ka yayi watsi da su baya to da haka wannan Allah ya koyar da mu adalci idan an ce maka wani kamar yadda sayyidina abubakar shi ma yake faɗa cewa in an kawo maka hanzarin wani ce ka ba shi wajahin hanzari har guda saba'in idan a saba'in ɗin nan kaga cewa misali ba wani no way out sai ka koma da launi kanka in ji sayyidina abubakar ka ce shi ɗin yana da uzuri ni ne na kasa gane uzurinsa wannan shine tarbiyyar magabata shine tarbiyyar mutanen kirki don haka misali ba daga an zo an ce maka wane kaza ka ce ai daman kafiri ne ai dan wuta ne ai fasiki ne waye aike ka waye saka to ga Allah da ya halicci shedan kuma ya fi sanin wane ne shedan ya san kuma shedan din nan la'ananne ne har ila yawmul qiyamati saboda misali Allah ba zai tsaye da hujja a kansa ba ba zai halaka shi ba sai ya tsaye da hujja shi yasa ma zaka ji ubangiji na cewa ba za mu wa wasu al'umma azaba ba sai mun aika musu da mene manzo dan sako shi yasa ko a kiyama in an tsaye da kafirai Allah ba zai ce kawai a kai su jahannama ba sai ce to ku na aiko annabawa na kuma ce su isar muku da sako ko sako na ya sadu da ku kaji Allah na aiko annabawa na ce su isar muku da sako ko sako na ya sadu da ku to kangararru sai ce ya ubangiji ai mu ba wanda ya zo ai ma ja ana min bashirun wala nazir ai mu ba wanda ya zo ya ce mana wai ka aiko shi sai mala'iku su ce ƙarya suke ya ubangiji sai a kira annabawan sai a ce to ga sun karaita ko kun isar da sakon sai su ce ya ubangiji mun isar to ka faji Allah sai ce to ko kuna da shaida da zai gasgata a wajena kun isar musu da saƙon sai ce Allah muna da shaida wane ne shaidu sai ce al'umma annabi to ka yanda Allah ke koyar da mu adalci to in bawa ya koyi irin wannan usulubi da Allah ya shimfiɗa ya hukunta ma zatinsa tare da bai jin tsoron kowa sai ka huta abaje da daman gaske sai ka zauna da kowa lafiya shi yasa da aka zo aka ce ma imamu shafi wane ya zage ka ya yi kaza ya yi kaza sai da mai faɗan ya gama sai ce ka gama sai ce sai ce wane ka ban mamaki sai ce to wani irin mamaki na baka sai ce yanzu duk duniya shedan ya rasa taɓaɗɗen ɗan sako sai kai shedan ya rasa wanda zai ba kwangila sai kai sai ce ka ɓata min masoyina a zuciyana kai kuma yanzu ba zan ƙara aminta da kai ba da wannan haka al'adan bayan Allah yi Allah ka yi mana muwafaka da bin koyarwan Allah da ma'aiki alaihi salatu wassalam Allah madaukin sarki sai ce kala ya iblis malaka Allah ta kulma asajin shedan ko kana da wani hujja shi iblis shine misali ayatun min rahmatillah wanda ya zama yankakken kauna ga rahman Allah ko me ya hana ka sujada kala lam akul li asjuda li basharin halakatu yace Allah ba ni da wani hujja kawai ni dai ba zan ma dan adam din da ka halitta sujada ba ne min salsalin min hama'in masnun kuma Allah ka rasa abin da zaka halicce shi ba da wuta ba ba da haske ba sai da yanku abin taka abin walakantarwa shi yasa wani daga cikin sadatu an ce sai yana lullube da mayakinsa sai wani irin cikin jabbajira sai ya wuce shi sai ake cewa ai wane mai girman kai ne ba zai gaishe ka ba sai zo kuma dan ya tabbatar sai ce wai wani kai baka gan mu bane yace na gan ku to baka san mu bane sai ce ni na san ku sai ce ba kai ne Allah yake cewa hulikal insa misali ma aka fara min aisha ne halaka min fatan halaka fa qaddara su masadi la yasra sai ce ka wuce haka ne sannan kuma sai ya karya mai jin isa da jin takaman da yake yi shi yasa manzo Allah yake ce man tawada alillahi rafa'ahu Allah duk wanda ya kaskantar da kai dan Allah Allah sai ya daga shi duk wanda yake jin ya isa Allah shi kuma sai ya ce mashi bai isa ba sai ya kaskantar da shi to nan sai shedan sai ya sa jin takama sai ya dauko rigan Allah sai ya sa shi kuma ba isa shi sai Allah shi shi kadai sai Allah yake sai yake cewa halakata min salsalin min hama'in masu qala faharuj minha fa innaka rajim sai Allah yake fita daga cikin gidan rahama kai din nan rajimun ay mal'unun madarudin inan ne abun korewa gaban rahaman Allah wa inna alayka la'anata ila yawmiddin kuma tsinuwa na zai ci gaba da binka har ya zuwa ranar sakamako da aiki sai ka ga wannan duk wanda ya zama shedan abokinsa ai yayi hasara ka rasa wanda za ka yi abota da shi sai wanda Allah ya ce maka tsinanne ne kuma Allah ya bainar maka cewa shi makiyinka ne kuma mai bayyanannen kiyayya a gare ka Allah madaukin sarki ke cewa inna alayka la'anata ila muddin qala rabbi fanzurni ila yawmi yub'athun saboda Allah ya ce da uni astajib lakum in dai ka roƙa zan baka eh shedan sai ya san Allah da wannan sifan sai shigo ma Allah da addu'a da kuma hikiman Allah bisadil qudra bisadil mashi'a sai ce to Allah ka jinkirta mu ya zuwa ranar da zaka tashi bayi to anan wato akwai wani al'amari mai daura kai akwai lamari mai girman lamari Allah sai da ya aiko annabawa dubu ɗari da dubu ishirin da dubu annabawan nan kowanne a ciki ya zo ne ya faɗa da shaidan wajen shiryatar da bayan Allah zuwa ga Allah amma shi shaidan ɗin shi kaɗai ne tilo shi kaɗai ne bai da nabi amma Allah cikin ganda ma bai sa annabawan nan dubu ɗari da dubu ishirin da hudu sun yi galaba a kansa ba har sai ranar kiyama ija ya ja ija ya ja ija ya ja shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin hadisi hasani shedan yana cewa bayi ma'ana al'umma annabi sun halakar da ni da istighfari da la ilaha illallah sun halaka ni da istighfari da la ilaha illallah shi yasa duk wanda ya ganshi a cikin karafkan in la ilaha illallah ya shiga cikin karafkan masu babban rab duk wanda kaga Allah bai masa muwafaka ba ganin daman Allah ne Allah haka ya ga dama ya cire shi a cikin haizin masu arziki arzikin da babu arziki sama da shi to sannan amma a hakan bai kyale su ba yace ni kuma zan zo in ƙara halakar da su bi ijabin ra'ayi da jin takama da ƙawatuwa da aiki Allah kai ci mana karfin sa shine kamar misalin da na faɗa kwana uku da ya wuce maulan mu shehul islam wa sa'adatul alam shi ibrahim yake faɗan cewa shedan karan Allah ne dan haka kai baka da karfin da zaka iya gama da shi amma da ya taso ma ɗamfare da Ubangidansa, e, koma wajen Allah ka tare, idan ka tare ma Allah, to shaidan sai ya zamana in ya taɓa ka sai ya irin faɗuwan farfaɗiya, kamar yadda injinni ya taɓa mutum zai faɗi, to haka shi ma shaidan zai fa saboda haskenka ya yawaita, shi kuma daman duhu ne. kuma ba a samu haka sai zikiri ya yawa Allah ka sanya mu cikin ahli zikiri Allah madaukin sarki ke cewa shi shi ɗan ke cewa fanzirni ila yau yi ba sun Allah kai min jinkiri zuwa ranar da zaka tashi bayi kala sai Allah ya ce fa innaka minal munzir ai ne maka alkawari ya iblisul la'in kana cikin wanda zan saurara ma in jinkirta musu lokaci ila yawmin waqatin ma'lumi amma ya zuwa wani rana ya zuwa wani lokaci shi wakati din nan zai zama misali badali ne na yau shi yasa za ga su misali dukkan su makasurai ila yawmin waqatin ma'lumin amma Allah ya ce ranar sananne ne a waje na ni ko da bai zama sananne a wajen ku ba qala rabbi na qala rabbi bima awwaytani la'ulayna lahum fil ardi wa la'uwiyannahum ajma'in إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم قال رب بما أغويتني لأوزين لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموئدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم Allah maɗaukin sarki ke ci gaba da ba mu labarin halin shaidan da tattaunawan da suka yi yake cewa kala rabbi bima a gawaita ni ai bima kaddarta li min algawaya ya ubangiji da abin da ka kaddarta min na bata la uzayyinanna lahum fil ard zan kawata musu nafsaniya zan kawata musu bata a bayan ƙasa wala ugawiyannahum ajma'in in kuma na samu dama na rantse da zatin kalamul qasani ne na zan batar maka da su duka gabaki daya kaji shi shedan shine hadafinsa eh shedan yana da hadafi watan wannan abin da ke koyar da mu kar ka rika rayuwa kawai karabiti kawai kana rayuwa baka san ya tsarin ta yake baka da hadafi kawai ga kanan baka da wani himma sai ka ci abinci ka sa sutura kai barbara a wannan misali duk wanda ya shiga cikin wannan haizin ya zama shedan ma ya fi shi hikima shedan yana da hadafi kuma yana da asbab da yake so sai ya sadar da kansa da wannan hadafin nasa to kai yanzu menene hadafin ka an tambaye ka menene hadafin ka a rayuwa sai ga kawai mutum bai da wani hadafi a lahira bai da wani hadafi shi dai dai ga nan in ya samu ya ci kawai ya bacci Allah ya kiyaye shedan yake faɗan cewa a la uguyannahum ajma'in sai na batar maka da su gabaki daya sai shi ma ya istisna'i sai ce illa ibadaka minhumul mughlasin sai ce illa ibadaka minhum ma'ana ai la ugawi ibadaka ya ubangiji ba zan batar da bayinka ba allazina muhlasina minhu wannan wanda suka zama tsarkake aiki daga cikin su bayin naka shi yasa a cikin hadisi na da ya inganta a wajen sufaye amma a wajen malaman ruwaya kuma bai inganta ba wanda yake cewa al-ihlasu sirrin min sirr wanda yake cewa shi ihlasi wani sirri ne daga cikin sirri na inji Allah amma ma'anansa tabbatacce ne cewa misali mala'ika ma bai san inda yake balantana ya rubuta shaitan bai san inda yake balantana ya bata maka to shi kuma ilasi muhalluha alqalb mahallinta ita ce zuciya ita kuma zuciya ba wanda ya san te zai iya gyara ta duk duniya sai dai ka ki Allah sai sufaye su kadai suke da misali maganin gyaran zuciya saboda misali manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam da Allah ya aiko shi ya aiko shi misali da shari'a shari'an ta kunshe ma'ana guda biyu ya koyar da su misali yanda za su bauta ma Allah kuma wa yuzakkihim ya tsarkake zukatansu shi yasa yake cewa inna fil jasadi mulga idza salahat salaha al jasad kullu a jiki akwai wata tsoka idan ta gyaru jiki duka ya gyaru idan ta ɓaci jiki duka ya ɓaci to wannan kuma maganin yana hannun shehu tijjani radiyallahu ta'ala shi yasa idan ba haizansa ka je ba wajen almajiransa ko halifansa da halifocinsa ba za ka samu wannan maganin ba sai dai mutum kawai ya dinga faɗi ya tashi sai dai kuma wanda Allah ya kaddarta mai nasibin zai samu abin da yake misali labudda min a Allah madaukin sarki yake cewa sai bayan ka sarkaka Allah ka sanya mu cikin sadatin qala haza siratun alayya mustaqim sai ubangiji ke cewa haza ai wancananka siratul mustaqim alayya akwai takadimi da ta'khiri kamar yadda suke faɗa ma'ana wannan shine madaidaicin tafarki ai Allah zai yusilukum ilayya wanda zai sada ku zuwa gare ni ma'ana menene wannan shine a dariqatul ihlas hanyar sarkin zuciya hanyar ɗayan ta Allah da bauta Allah madaukakin sarki ke cewa inna ibadi laysa laka alaihim sultanin ai su bayi na zabaku kai barka ji iblis ma baka da saldana akan su laisa laka quwwatin alaihim ba za ka iya komi da su ba eh in ma ka zo ka batar da su to sai Allah madaukakin sarki sai ya fadakar da su shi idrakin abin da suka yi na bata ta hanyar tuba da tasbih in ma sun je lahira da miyagu sai Allah ya ce ulaikal ladzina yabdillahu sayyi'atihim hasana sai Allah ya ce munanan nasu ma na ba mai da su kya- kyawawa sai mutum ya je kiyama shi azzagiri a duniya ya san fa ya aikata ba daidai ba in ya je sai ga wani ba daidai din ba sai ga ba shi sai ga kyawawa sai ce Allah ina munanan da nayi sai ce ai ina na canza maka su na maida maka da su kyawawa Allah ka sanya mu cikin su albarkacin manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sai yake cewa illa man ittaba'aka min al-gawin sai wanda ya bi ka daga cikin fatattu wa inna jahannama la mawqiduhum ajma'i wannan shine malaman balaga suke ce mashi iltifati kaga misali ana magana na hadiri sannan kuma sai aka koma maganan ga'i sai Allah ya ce su din jahannama ne makoman su baki ɗaya ai har da kai daga cikin su laha ita jahannama din sab'ata abwabin tana da kofofi guda bakwai likulli babin minhum kowane babi daga cikin su juz'un maqsumun ai akwai wasu yankin jama'a da nan aka kaddarta aikin irin wannan kofan suka yi don haka ta nan za a shigar da su alhamdulillah wa salamu ala rasulullah ba tambaya Ah, na na na'am na'am na'am ba tare da sura ba na'am na'am to akwai akwai hadisai guda biyu wancan hadisi misali shine hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa amma adaraktu fa atiyu to akwai kuma wanda yake cewa a to kalman fa mu akwai kuma kalman da ya zo a ruwayan imam malik fama fatakum faqadu wanda ya kubuce muku ku kada'i to shi yasa sai malamai suka samu sabanin mahukusan wannan hadisin malaman da suka ce kada'i ake yi to wanda ya zo samu raka'a biyu na magariba idan ya tashi zai rama ko magariba din nan zai yi ta ne a badin kada'i don haka tun da biya zai yi to kuma mahallin raka'an ƙarshe ana karanta ta ne fatiha ɓoye ba sura to haka zai karanta ta su kuma wancan suka ce tunda ikimani zai yi to da haka zai zo da ita ne da fatihanta da sura tunda cika sawa zai yi amma shi imam malik da ya ruwaitar da wancan hadisin matafiyan mazhabansa kenan matafiyan mazhaban imamu abu hanifa ke amma ruwayan ahmad dan hanbali shi ya tafi da kan cewa shi ne wanda za a karanta wancan fatiha din ma'ana da sura wallahu ta'ala ala wa alam da haka misali bambanci ne na kallon da malaman fiqh suke ma hadisi amma mu a mazhaban mu qada'i ake wallahu alam Eh, sannan muna cikin karatu mun ga Abdul Suleiman ah, na fage ɗaya daga cikin sakatarorin Maulana Mushehu Lamin ya iso muna mai barka da zuwa a tare da shi akwai Sayyidi Usman na Sheikh Malam Lawal Kaura da ɗan abokin tafiyarsa malam Ismail da malam Suleiman muna musu barka da zuwa da ɗan uwa malam Yusuf shi ma duka muna musu barka da zuwa alhamdulillah salamu ala rasulillah Amin. duka ingantattu ne to duka ingantattu ne a me mazhaba ya ɗauki ra'ayin malaman mazhabansa eh me mazhaba ya ɗauki ra'ayin fatawan malamin mazhabansa eh ya ɗauki wanda muke a kai shine misali mutum zai biya fatiha ne a ɓoye ba sura shine eh, fatawan imam malik Eh, don imam wannan babban wali yana faɗan cewa malaman nan dukkan su guda hudu tun daga maliku shafi abu hanifa ahmad dan hanbal dukkan su waliye ne maftuhai inji imam shu'arani ya ce dukkan su waliye ne maftuhai da haka duk abin da suka tafi akai suna da misali karfin hujja daga ma'aiki alaihi salatu wasallam wallahu a'lam